hankali a ba da ke da hankali to yana kama da ruwa kenan to a wannan babu kin da ruwa ya halatta to yana ruwan shan ma suna halatta to a irin wannan kuma ake da iya sawa a fitar da hukunce hukunce a haka shi yasa a dukkan da muka yi jiya maulana ali bin abi talib da shi kansa ya tura abdullahi dan abbas wannan mutane goma dubu goma sha biyu ko sha hudu da suka janye suka ce ba za su mara biyayya ba ya ce duka mutu a ji har ya fara tafiya yake da wawan abdullahi an ka je karka yi duka mutu magana da qur'ani karka yi da in za ka kawo qur'ani ba za ku nemi da ba ka mutu magana da hadisan annabi da shi ma abdullahi ana ba su da je ta ci ma da qur'ani ne abin qur'ani na jikin da kamar jini ne ba da za a yi motsa ba da ya jin gobe ya motsa Qur'ani to bai motsa Qur'ani ba shi to in ka ce kaza to me za ka ce abu akan kaza in ka ce abu kaza kaza ne za ka suka rika samun jagori har sai suna neman gajiyar da shi shi ko sai na abin na zuwa da ya ga abin ya yi ya ga da bai zo ba kuma ya kamata ce ya dawo sai ya hawa kuma wanda sai biyu gora da ya zo sai samu na cikin wannan hakimin ya faɗi ayyukan Qur'ani kuma da ce ba na hana ka kada ya mutu magana da ayoyin Qur'ani ba shi Qur'ani mu'tazili ne yana da fitofi da yawa ina ga aya daya wani zai kalle shi da wannan binta wani zai kalle shi da wannan binta wani zai kalle shi da wannan binta amma a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba da kai tsaye zai tafi kan abin da ake zuwa yi magana a kai to sai da yazo zai fito tunda mai kaya zo da wani kuma saboda ka sai ka bi magana yace to me kake cewa ko me ne damuwa ku shi ne na fara abada suka ji kaza ya bada hujja suka ji kaza ya bada hujja suka ce ai kai ne ka kashe amma na ya zo da irin dinin ku saboda kai ne ka ɗauko ku ka zo da shi aka kashe shi ana yace to in haka kuke faɗa me kuke faɗi dangane da annabi wanda ya ɗauko baban da an ya zo da shi duniya gaga ya yi shahada to shi ma annabi shi ya kashe shi kusan ba shine yake yi kuma ba aya ne na aka kawo da Qur'ani wani ina bayan Qur'ani ne za ku ga yadda jama'a to ko ko da ina to wannan yana da cikin sunni na iya magana ko iya hujja in ji duniya da kanin mutane ne ko ne suna zance wani ya kawo Qur'ani wani ya kawo hadisi wani haka ne haka ne to saboda haka wannan wato suka gudana dan mu ba ya zama mana kibuni amma cikin dukkan abin da ake zuwa fahimta a cikin gaba daya na farko dai babu ra'ayi a cikin addini dole a yi amfani da abin da Allah ya ce a yi amfani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan nan a je kan ijma'in malaman manyan manyan malaman duniya ne suka ce imam malik shafi abu hanifa imam zubair zubiyan zubair zubair zubair naga ne kuka faɗi a kan wannan matsala in aka da shi wani rasu da yi sai da kan kiyasi shi ne matsala da mu wa'adi hadisi ijma'i kiyasi akan haka ake gudanar da harkokin addini kuma insha Allah wani yana tafi akan haka to jama'a ba za a bace ba Allah kuma ya taimake mu a barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka za mu karanta wannan hadisi na gaba إمام البخاري نجيبا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه حدثنا حبيب بن أبي سعيد قال حدثني أبو وائل قال كنا بستين فقام سهل بن هنيب فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله آلفنا على الحق وهم على الباطل فقال بلى فقال آليس قتلانا بالجنة وقتلاهم بالنار قال بلى قال فعلى ما نوقف دنية في ديننا أنا رجعوا ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال ابن خطاب إني رسول الله ولن ينجيني الله أبدا فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا فنظر سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها فقال عمر يا رسول الله أو فكرهم هو قال نعم وانا حديث امام البخاري يكتب شاهد مالك عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد ده daga cikin manyan manyan malamai ne na Imam Bukhari gane sai ka samu wani ya duka a kansa alhajin jarin duniya sai da ya zama imamu buhari a cikin wannan littafin nashi a cikin wajen ɗari da hamsin da bakwai yanzu dukkan wannan a cikin ɗari da bakwai rauna na da ɗari amma dole ma da suka ce a sun yi yadda da bihari to ka take nan akwai wanda suka ce a cikin bai inganta ba domin abin da kake ganin ta hanyar da ya inganta to ta hanyar wani kuma sai kuma bai inganta ba yin wannan koba na na tura wani man ne da tura man kawai kada abin da ka gaya maka to wanda ya ba abincin wani kuma sai abin da maka daɗi sai ka ga wani ba shi ne maka daɗi ba za ka tsarin rayuwa yake to a tsarin al'amura irin wannan ma na matsalar yau na jin kai to kun ana samun yin wannan saboda haka wasu suka ce wannan malamin kamar ibn ati al-marwazi kamar ibn muhammad ibn abdullahi bin shahir sun magana akan suka ce rabi ne amma irin su imamu nazari irin su imamu turmiji irin su abu hatim razi da waɗannan hukuncin gingasancin ne buhari ma ya da cewa a rinjarci ne saboda haka ana karɓar hadisi a wajen da to amma da aka auna a ma'auni hadisansa da ya bayar aka samu a littattafai da bayan allah domin yana da ruwaya a cikin dukkan ziyarar zai na da ruwaya sai aka samu dukkan hadisan da na aka ingantattu ne isnadin kuma ya inganta ko suna da shawahidu a wasu hadisai saboda haka sukan da aka yi a kansa sai zama bayan da kan aini to shi kuma ya samu hadisin nan a wajen malaminka shi ne ya yi dan adamu dan sulaimanu wasu kuma ce ya yi dan adamu dan sulaimanu dan asma'u shi kuma yana da ruwaya a buhari da nana abin dauda da nasari amma bai da ruwaya a sauran littattafai biyu shi wannan malamin da muke magana a kansa to shi kuma yana da yawan hadisai domin ana kwatanta shi da limamin sha'abi wajen abubuwa guda uku na farko wajen sanin hadisai na biyu wajen sanin ilimin fikihu na uku mutum ne mai jiki yana da jiki haka tiwa-tiwa ne yin shi ne wannan malamin da kuma yana da saurin jiki kasan wani yana da jiki wani kome da shi ba ma dangane da haka ba in ya zai zauna a darasin karatu ko waɗanda kuke ɗan kirorar zai zai kuka shi kuma ne saboda himma irin na shi ana yi musu himma kuma su almajiran da suke zuwa karatu a wajen sa duk lokacin da za su zo za su sami shi a zaune ku gama su gari duk wanda ya zo neman tare shi a wajen nan ne wajen hira nan ne wajen kwana nan ne wajen sallah sai dai abin da ya zama na budda wanda zai shiga gida a yi amma ba haka ba inda yake zaunen nan a nan yake zaune saboda yana ba da darasi ne a cikin masallacin kuma a masallacin ya akwai wani mutum da komai daga can abin na na masallaci to malamin hadisi ne wanda ya dauki sana'an karatu kuma shi ne a gaban ka Allah ba mu albarkacin sa to shi kuma ya samu hadisin daga malamin sa shine Yazid dan Abdul Aziz shi kuma Yazid dan Abdul Aziz shi kuma mutum ne mai himma amma kuma mai ruwan hadisin annabi in ka zo mace tambaya na cikin annabi ya dome ka rashin bai abin nan ba zai baka darasi ba zai baka darasi ba in kuma ka matsa sai ce abu mai sauki yin da ne koyon karatu kai ma ba yanzu kana so koya ba yau yau za ka biya ni dan ina ka biya garuruwa da yawa na abin da yiwa na eh ya halatta to in ka ga ka iya biyan ka ko ka biya ni ko ba ka yi yanda yanda ne kuka tsara Allah ba mu albarkacin ku shi kuma ya zama jiki daga babansa shine Abdul Aziz shi kuma yake cewa hadisu dan Abi Sa'ibin sabitin ya mana hadisi ne daga cikin manyan manyan tabi'ai wanda aka yi su Allah ba mu albarkacin sa albaran maulana rasulullah kuma babban abokin Hisham da Urwatu dan Zubairu Allah ba mu albarkacin su ga hadisi ga fikihu kada shi kuma yace haddathni Abu Wa'il wannan babban sahabi na manzon Allah wanda ake jin shi Abu Wa'il ya mana hadisi kala ya faɗa kunna bi sinfina mun kasance a sinfin sinfin din nan sunan wani waje ne wani bakin kogi ne wanda a nan aka yi wannan dagar tsakanin sayidina ali bin abi talib da muawiya tun da ake daga ta musulunci ba taɓa ganin dagar da dauki tsawon lokaci ba a warware shi ba kamar wannan da lokacin da aka nemi wajen mota ko kwana neman na hudu abu da ake a ranar yau wannan suna wannan ne wannan suna ranar ne ko a motsa da karu zai tashi wancan ma da karu da karu an yaji da hanzi haka sai a gura rana ya daga can kuma bayan na tafiya ta ke dawowa wanda aka kashe na ku ji ba su tafi wai nan ma ku ji ba su tafi to gobe ma za ka ke dawowa sanda aka yi kwana ɗari a cikin wannan hali kwana ɗari wata nan ne na wata uku da kwana goma ana guda kuma a kullum sai an kashe mutane shi yasa kuka ji nake ba ku adadin a jama'a muawiya sanda aka kashe mutane dubu arba'in da bakwai da wani abu dubu arba'in da biyar da wani abu shi ko na shi a cikin sanda aka kashe wajen dubu ashirin da biyar saboda kullum kisa ake yi kullum kisa ake yi kullum kisa ake kuma babu wanda ya sauka wannan bai sauka ya hankura ba wannan ma bai sauka ya hankura ba ana zai yaji ana yaji to ran da Allah ya ba Aliyu galaba za a ruba da su gaba daya ya zama an gama da su sai Amran Abi ya gaya wa Muawiya yace yau ba yau ne yau kam in ba mu yi wani dabara ba kare mu ya kare mu yi wani dabara yace dabara kamar ya yace jama'an Aliyu da Aliyu mutane ne masu tsoron Allah ko mutane ne masu girmama alƙur'ani murabi alƙur'ani mu daga a kan maganar da gani to shi ne dalilin rabi alƙur'ani a ainihin masu a ainihin kibon suka daddaga sun daddaure sun ka daga su kuma cin jama'a da suke kallon ƙur'ani lafiya sama yaya me kuke nufi ne muna yin mu dawo kan ƙur'ani wannan matsala mu dawo ƙur'ani wa wani ma shi na ne shi a ƙarya kuke makirci ne sun ga za mu yi nasara ne amma suka yi wannan dabara kai yanzu kana ganin an daga qur'ani ko ka ce mu ci gaba da yaki ko ci gaba da yaki duka ji abu ba mu ya gaba ali ka ba mu mamaki a girma irin naka ga qur'ani kana ganin an daga ko ka ce mu je mu ya yace haba na san makida ce mu je mu yaki ko ka ce abu mu ka ba mu yaki ba duk kuka janye sai jarumi ɗaya daga cikin jarumanta wanda yake mantara ta tashi ne ya ci gaba da yaki shi da kanka ne ya zo ka da ka da ka da ka da Madina shi na ka dawo aka zo aka tsaya to da aka dawo aka tsaya suka ce ga man ban mu shi ne yin kai wannan kin hadin to wannan dabara ne sultan Ali zai nasara a kan mu amma da ga kun ka ba maka Allah ya kare mu fara maulana rasulullah to shi da malamin ke da wani hukunci ko ce ke da wani tsari mutum zai zo ya ga maka kalma idan ka duba abin da ya faɗa sai ka ga hakika ya faɗi gaskiya babu ƙarya ciki to amma haka yake ne misali wani zai zo ce maka shi lalle yana son alkitabu wa sunnah yanzu akwai mutum ne zai ce baya son Qur'an zai ce baya son sunna na Muhammad to amma hakikanin haka yake ne sun ga yawa ne suka ce la hukuma illa lillah hukunci ba na kowa bane sai na Allah saboda haka dawo alqur'anin Allah mai hadin yace ce ce mu ba ku zaɓi da na sani ba wannan kalmar wata da haƙƙi wani da bi albaɗi kalma bin da gaskiya abin da suka faɗa gaskiya ne hukunci na Allah amma abin da yake zuciyar su ƙarya ne barna ne ko ku san haka ba ni na san haka ko kuna ganin abin da yake jini ne ko kuma abin da yake koran Allah yana sanar da ku saboda haka duk da kun saba mu ko za ku yi nadama da shi kalma ce ta gaskiya amma abin da yake ne ba to kaga abin da ya bari ya ya tabbata saboda haka wani zai kawo maka Allah annabi Allah annabi to amma an kai wasa zai cuce ka ina yin tunawa yau kamar sati ya ce muka yi wani gidan malam mai hukumi to ba ke gari shi wani ban Allah ya same ni ya ce malam tsakanin da wani ne ya kawo ranar ka kuma almajirin gari ya shiga cikin damuwa ya zo same ni Allah annabi Allah annabi Allah annabi iyalin da tana cikin wani hali in ba shi kuɗi dan ya je ya kokari warware wannan damuwa na iyalin da lokacin tana da ciki yanzu za ka bani ya ce sati guda ko kuma an yi biya ya ce to ni ba zan baka maka ba ka bari in an yi biyan sai ka bani sai ba ki kuɗi da ya ba ki kuɗi ya ce to malam da kudin da ya maka an yi biya hudu kuɗi na da shigo hannu na ba kuma wallahi ma da ran da ya zo gaba na yana Allah annabi na in ka san shi ka sauke ya mishi kaga ya haɗa ni da Allah ya haɗa ni da annabi amma ya zo ya kalma kuɗi kuɗi ya haɗa ni to haka ne yanzu wani zai zo gaban ka ya haɗa ka da Allah ya haɗa ka da annabi to shi ma dai kalmar da zaɓi ne kalmar da haƙi amma wani ne biya zaɓi magana da yake faɗi na Allah na annabi gaskiya ne amma zuciyar shi da gaskiya ya karɓa zai kawo maka wani ba zai kawo ba wannan shi ne abin lura Allah ya taimake mu albarka na fa qama sa'd bin hunaydi sai sa'd dan hunaydi ya miƙe fa qala yace ayyuhan nas ya ku mutane ittahimu anfusakum ku tuhumci kanku da kanku bayyana dan hakika mu kunna mun kasance ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yawmal hudaybiyya a ranar hudaybiyya walau nara qitalan da mun hangi yaki mun ga yaki la qatalna da mun yi yaki me yake da ni kenan yake mun kasance ma tare da annabi a ranar hudaybiyya da mun ga yakin da mun yi yakin me yake so ce abin da yake so ya ce ranar hudaybiya tana kama da ranar sufi ba a bambanci ranar hudaybiya annabi ya zo zai shiga cikin garin makka an hana shi su ma waɗannan bayan allah sun taso suna zo ku shiga sham don a yi wa alika mu'awiya alika alika mu baya shi ma an hana shi a nan suna da bilayen shi a ranar hudaybiya an rubuta yarjejeniya sun ci wa hudaybiya cewa manzon Allah ba zai shiga Makka ba an aji yaki na shekara goma sai shekara mai zuwa ya dawo za ku ba ki garin kwana uku a yi kaza a yi kaza to waɗannan duk aka samu agreement written agreement sai aka rubuta a yi da abin da ya rubuta da ya tashi rubutawa sai ce wannan shine abin da Muhammadu jakadan Ubangiji ya yi alkawari da Qurayshawa هذا ما آمد محمد رسول الله قريشا هذا بلا أول قوالي مدتي ما قاب محمد رسول الله قريشا دابل دمائن هذا با سيبقى فيها يقول عليه مميز رسول الله شاري شاري منا عليه تشير من غير شر رسول الله با دولنا لا يتبع أن تقول نوران وجه شيئا من على تنشي ذلك to in share to abin da ya faru a hudaybiya yanzu kuma ga shi ya zai faru shi ma a nan da tafiya ya tafiya aka zo za a yi yarjejeniya lokacin da suka daga alkur'ani suka ce abin da suke so a yi hukunci da alkur'ani saboda haka ali ya kawo representative shi ma mu'awiya ya kawo representative wakilansa sai aka rubuta a rubuce ne rubutu ne da zai rubuta sai ce wannan shine alƙawarin amirul mu'minina aliyu dan abi dalib da ya ga muawiya ya ruje ruje da ma ruje karanta sai ka tabbata ne kuma ana jin karatu ce wannan shine ya ji yan sarkin mu'minin kai kai sai aure wanda shi mu'min hadisi ne mu mu da shi ba share mana amirul mu'minina ka sa mana aliyu dan abi dalib yace to lalle ni wannan kan a wajen zai nauyi sai a yi ce kawo ya karbi takarda a nan yana rawa yana kuka da hawayensa na ce da ya faru ya ce wallahi ya kuka rukun mulai wanda na rubuta wancan takarda sannan ya faɗa faɗa ne ce yadda aka mun za a maka kuma ga shi abin ya zo ya tabbata to a wannan ma ita kuɗebiya tana kama da sittin saboda wannan sannan na hudu wannan shine bidacin hankali abin da ya faru a hudaybiya lokacin da kafirai suka ba da umarni cewa duk wanda ya gudu daga cikin kafirai da musulmai za a koma da shi dole amma wanda ya gudu daga cikin musulmai na shiga cikin kafirai ba za a koma da shi dole ba wannan ya daga umar hankali ko ba umar ba in ka tara jama'an annabi na wannan lokacin gaba ɗayan idan ka kasa kashi ɗaya biyu uku to kashi biyu ga baki daya duk abin da annabi ya rufe da ba rufe da har kungiya kungiya ke kun shike nan annabi wani da ta wani abu ne haka za mu rinka zama ana wuta ta damuwa na kaza kaza kaza kaza kaza kaza to irin wannan abin da ya faru suna wayannan mita da sauransu shine ya fara faruwa ana abin da masu galibi ya yarda الظاهر من الكاتب ولا نقدر نزوع صدوة القرآن يا زايا ورنا مرحلة يبدا أبلغ أبلغ أدري أبلغ جابه وسلم على الزمين في مقبلين شبه وانشم أبا يبدا في دوما أبو كنتا أمر من عزيز ya ɗauke mutane ɗari hudu wannan ma da mutane ɗari hudu suka je suka zauna suka yi wannan hukuncin to wai wannan yarda da aliyu dan abi ɗalibi ya yarda aka yi wannan hukunci ya mai shi kawo ya mai shi kawo suka ce ku kai ka gaya mana da aka ji aka wannan hukuncin da Qur'ani ne ko da hadisi an yi da ra'ayi kenan to a cikin addini kuma babu ra'ayi saboda aka kai da ra'ayi kai ma ka zama kafiri saboda kai idan kana so mu ka addini sai ka ce da imanin ka ba ka ji wani addini ne sai ya ce da imanin to kuma akwai miladi da yawa tsakanin wancan da wannan to amma tambayar shi ne da manzan Allah ya yarda aka rubuta wannan yarjejeniya a Hudaybiya bai zo ya zama mutane alheri ba ya zama an saukar da inna fata ana daga mata rubina ba alheri ba to kuma wannan da ali ya yarda ai alheri ne a wajen ku ko ne ba ku sani ba wani kuri daga Allah zai zo daga baya Allah bai biya mallaka muku garin ba ya mallaka muku kasan gaba ɗaya al'ummar musulmai Allah ya dinga tsakaninku ya dinga saboda haka kun yi garaje ne domin da aliyu ta ne sai na aka ne zai kama sai ke cewa ni ba na son zuwa jini mu'awiya ne kake so yake mulkin yake jin kai na bar maka amma mutanen da kai alkawari za ka taba su ban yadda ba domin shi mu'awiya ya ce duk waɗanda suka ce mace abin bin abin ɗalin a kansa lokacin yaƙi duk inda suke ta kamo ga kashin sai ta waye shi kuma ainihin hakan yake bai yadda da wannan ba za a bar kowa da kowa kowa ya ci gaba da addinin sa muawiya ya ce ya yarda da ai gidan manzon Allah za ta ji a albar manzo ya ce ya yarda za ku kula da ainihin matar manzon Allah wanda suka rage na wannan lokacin ya ce ya yarda ya za ki wasu sarka da ya ce ya ku na sallama maka kawo hannun kan maka baya jama'a kowa da kowa ya gani yanzu sarkin mu guda ɗaya ne shine muawiya dan Abu Sufyan kuma da ta da rikici ya rani ne dama shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo ya sulhunta tsakanin manya-manyan runduna guda biyu na musulman don annabi ya san da ya kuma ne minan musulmina duka ciki babu kafiri ko da wannan ba kafiri ba ne wannan ba ba kafiri ba ne to akan wannan sai malaman duniya suka kasu kashe uku akwai wanda suke tafiya kai tsaye su ce mu'awiya ta ne da sauran irin dinin akwai kuma wanda suke ganin a'a dan tabar ya fi bai da ma laifi akwai kuma wanda suke cewa eh ta wani bangaren ya yi laifi ta wani bangaren bai laifi ba to wannan na farko suna ke ce musu al-mushar nuna masu tsanantawa cewa kafiri a ba ta bari bari mu'awla ba ta bari bari mai masalla mai hamu salawa wanda ke tare da annabi yake mace annabi kan yaki kuma ta rudan asi wanda manzo Allah yana shugabantar da shi ma akan yaki kuma an hada badarin gaba ɗaya ana ji mutu iki ba nuna shi ki bakar da farko da sannan sai ko ba sai ce wayannan kafirai a wannan yayin gulmi ya zurfa ba da yawa to kuma da ne tsarkake ku tsarkakewa ya kai da hadisin manzon Allah da ya rinka nuna za a zo a yanki a cikin duk wanda za su yanki a cikin nan ba su da gaskiya a cikin yake da gaskiya a cikin wannan bangare sun sun yi ne to kuma da haka malaman da suka tsaya a tsakiya wanda ake ce al-mutafarridun al-mutawarridun to su ne kan gaskiya mushaddiduna na cin sama kafin gudu mutasamiluna tsarkakekke gudu baya laifi mutawarriduna akwai inda ya laifi akwai kuma inda ya daidai to wannan su ne suke kan gaskiya saboda haka a magarin kar ku da tsananta a kan malamai ko da kun samu wasu suna mana kan malamai ko tabi'ai ko sahabbai wasu na kafirta ko kar ku yadda ku rinka tafiya kan kafircin nan in kuna yarda da maganar kafircin sai a duka a duka zai tafi man gane ne a yi ya kafin da garba a biya a al'umma sai zama kafircin in wanda ka kira ba kafin bane kai da ka kankara mishi abin abin da ya biyo kanka to wannan shi ne hadari Allah kare mu da albarka nan sallallahu alaihi wasallam to shi ne ma'anar wannan kalma da yake faɗi a ranar hudaybiya walau da raqi dalan la qatalana da mun ga yaki to da mun yi yaki saboda shi manzo Allah yake kada a yi kada a je to da ka hankura tunda limamin masana ya ce a yi hankuri to dole a hankura to a cikin wannan ne bayan manzo Allah ya bar wannan fa ja'a Umar bin Khattab sai uwar dan hatta ya zo shi yana da gajeren hakuri wato mutum ne wanda yanzu ya yi shi yana da dan zafi zafi faɗa da ya rasu lalla sai ce ya ji kada wani ubangiji a lantana alal haƙƙi shin ba mu muke kan gaskiya ba wajen alal batili su kuma wannan ka kafiran suna kan ƙarya faɗa da bala sai ce ne haka umaru ne kake tambayar manzon Allah ba mun ke kan gaskiya ba ke mu ne akan gaskiya su kuma suna kan ƙarya eh sai ka ji mishi tambaya faqala a laita qatalana bil jannati ashe matattun wanda aka kashe a filin yaƙi a filin fama za a Allah ba ya alƙawarin zai shigar da su aljanna ba wa qatalahum bin nar su kuma wanda aka kashe a cikin jama'ar su a shigar da su kan jahannama kana bala yake dai bare haka ne kana sai yace to ta alama akan wani dalili da wani hujja ya rasulullah da wani hujja nu'id da niyyati fi dinina za mu ba da kaskanci a cikin addini mu yanda wasu kuma suna wulakanta mu akwai da mu makaskanta a wulakanta akan me ka bayan yawa annabi tambaya annabi ya bashi amsa sannan ke ba annabi wannan tambaya to an yarjiu yanzu kai nufin da sauran jama'a ko kuke mu koma wa lam yahkum Allahu bainana wa bainahum Allah da ya hukunci a tsakanin mu mu kashe arna a wata su a wutan jahannama mu kuma na mu ba ku da ku shiga aljanna ba ai akara kullu ayyaki kullu a gaban da zai ce wannan magana kuma an da sallallahu alaihi wasallam yana kallon saboda nan ne ma kuma ka dan da wani shugaba ne mai zafi ko ta ga maka kuma amma mun da Allah sun tara an kai yanzu umar ne ku damuwa shi kuma zan Allah shi babban mai magance dukkan damuwa ne duk da kaga ban shi magani ya ka to sai ga manzon Allah haka kada ne mu kada inni rasulullahi walan yubayyin Allah yace ni da kadan ubangiji ne wato wannan malamin zuwa na kan mai ubaru yake nufi da rasulun lahi aka ce wani yankin jama'a ne domin a wannan lokacin shi kai na muhammadu rasulullah ya tura wasu jama'a a fitan da suka yi wajen jama'a talatin ne ko arba'in haka ne zuwa hamsin a cikin wannan tewaya da suke cikin tsaron mutane sai suka rigo wasu mutanen makka suka kamo suka nuna. Domin za a na sallar sallar ne kan fitina mutanen makka sun hana shiga garin makka amma kuma ga mutanen makka wasu an kamo su don wasu har sun fara harbi a cikin jama'a annabi muhammad abin da ya tsin zura sai na umar ne to waɗannan da aka tura sai suka kamo su wasu sun tsere amma an kamo wasu yan makka aka zo da su manzo Allah ya yi mutum ce a sakin ina ruwan da su da ya ce to shi wanda ya tura a je a zo da su don an ɗan daure su wanda aka kawo an daure ku sai ce umaru je ka ka ce da suna ce a kawo su nan gaba na da shi ne da ya gaba da ke ce girgin rasulullah to wannan yana daga cikin kalma ya shiga a tsakanin hadisin da ba shi ake gine ba irin wannan wanda ya samu da alkur'ani wanda ake kira ɗayan kira ne shi umaru ba shi ne rasulullah ba amma yanzu tunda manzon Allah ne ya aike shi ya zama manzo ne na manzon Allah saboda haka ya tafi ke wannan dukkan da sabo kuma da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san ne tambaya a to yanzu da kuka kama sunan kuka daure sunan kun ba su abinci suka ce a to zo ku ne aka ba ta ba ta abinci ra ku shafi suka ce ko ku ba su abinci kun ba su abin sha suka ce a yake ku ba su abin sha kun daddaure ku ba ku ba ya adam ba ku kunce ku duk aka kunce ku an ba ku abinci an ba ku abin sha an yi komai suka ji daɗi ma ba su da ba ku to zai ka fada suka koma cikin garin makka suke kada ba da labari lalle muhammadu ba fada ya zo ba ya ko fadan ya zo tabbas yadda aka samu abu gudu a kashe kuma a cikin jama'a na duka da zai zama wanda suka zo babu makamai da yawa don manzo Allah ya hana ɗauki makamai sai da abin da ba aka rasa ba kamar ɗan wata ƙarama wanda za a yanka dabba ko wani abu amma ba za a ɗauki makami ba a zo da haka ya nuna mutane shi ba wai ya zo faɗa ba ne ya zo ibada ne amma dangane da haka suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kaga wannan duka in yana karantar da wani abu yana karantar da shugaba ya zama to mai tausayi mai kulawa mai kiyaye hakkin kowa da kowa don a samu zama lafiya ba tsoro ne ya sa manzon Allah ya ce a bar ba ba tsoro ne a'a saboda wani turmi na Allah da ya gaya masa ya yi aka kuma ƙarshen abin shi a kan kasa ne zama mu da kuma ya zama addini din Allah ba ma zarrafin sa a kan maulana rasulullah to shi ne bari wannan yace wa lan yulayyi'nillahu abadan Allah ba zai kunyata ni ba har abada a wani kuma siyakin daban ba wannan ba manzon Allah ne ya kira sai sayyidina Umar dan Haddab domin ga shi a gabansa fakala aka ce sigar ta manzon Allah ne ya ce ya guna haɗari ya kai ɗan haɗari in ji rasulullah ko kaji ko ka so ni da kada ubangiji ko kaji ko ka so ni da kada ubangiji ne to kun lura wannan wajen yana da tsakkaroni guda biyu kenan kuma waɗanda suke da manya-manyan shara'una irin su fata urbari duk sai a je a daina yace kuma Allah ba zai kunya gani ba har abada to kan da laka umar umar sai ga manzo Allah bai mun wani magana ne karni da hujja wanda zai kama hankali ne ba sai wannan manzo Allah zai tafi wajen Abubakar to daga nan ma ya ka san Umar ya shiga cikin dimuwa ya shiga cikin bayan shi mutum da ya bar asali ya kama ganye kuma yana saman bishiya ina zai zo tsarka da shi da ganyen ga manzon Allah kuma ya kaje wajen Abubakar Abubakar bai zai maka ga Rasulullahi to sai je wajen Umar ya je wajen Abubakar fa qala lahu mithla ma qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun irin maganar da ya gaya manzon Allah kira da mun Allah ko fada gare ni fa qala sai ce innahu rasulullah wallahi manzon Allah jakadan Allah kaga shi ma Umar abubakar irin yadda manzo Allah ya faɗa shi ma bai faɗa kamar zuwa da baki don manzo Allah zan da yace ya umaru ya kuma kaddabi inni rasulullah shi ma da yazo nan wajen abubakar ya gama magana zai ce innahu rasulullah bakin ya go daya saboda mu'minai hakkan na kallon juna zukatan na mukabala da juna kamar ya kamar annabi ya marrada a hannun kuma bai marrada ba amma kalmomin sai fito daga makwakkuba guda daya ya zama abin nufi ne guda ɗaya ne shi ne rasulullahi to sai ya gaya mishi haka to shi ne sai da ya faɗi wannan kalma ga sayyidina Umar dan Khattabu yace wa lan yulaqiya kullahu abada ka ji abin da manzo Allah ya faɗa shi ma Umar sayyidina Abubakar ya faɗa to fa nasala sai Allah ya saukar da suratul fath a wannan tafiya inna fatahana sunna fakara ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala Umar Allah ya sa manzon Allah ya kira Umar da ya kira Umar sai karanta masa tun da farko har ƙarshe suna daga cikin zaben da Allah da kanshi yake ba da umarni wannan sura a karanta ga wani kamar nan ya kulle zai da zaɓaroni na laifin a wani sahabi da aka karanta mu sunan shi ne ya karanta mu a yanzu da aka kwakwar da sura Allah ya ce kira shi da karanta masa wala da kuma wajen da aka ne to a nan ma sai na Umar da aka kwakwar da sura da fati sai Allah ya ce wa manzon Allah kira shi da karanta masa to ina kira shi da karanta masa to yake sai awa fatuhun kuwa yanzu wannan harwa ce kuri a ana mu shiga gari ba mu yaƙe su ba ba mu tun da jini ba su ji tsoron mu yanzu wannan wani kuri ne awa fatuhun kuwa yanzu wannan kuri ne shi kuma na tambaya me annabi ya ce kala na'am kwarai ko ji wannan Allah ya ce kuri ne sosai da muna samu dama ki za ka kawo su amma abin gashi da mu shiga ka saboda murya da zafi da manzon Allah ya ga aka dole mu an zo muallim dole manzon Allah ya kawo ruhu shi ka karbo da ko hanya shi ne sai ni ka anan sa mai albarka ya samu girjinsa yana taba girjin yana dukan girjin yana ce Allah ka fitta shaydani a wannan zuciya Allah ka fitta shaydani a wannan Allah ka fitta shaydani a wannan zuciya wannan kushin da wannan zafin da wannan radadin da yake jin dutse ya zama babu sai ga shi a gaban manzo Allah ya gani au a shi wannan gaban manzon Allah ya yi jikinsa sai dauki rawa sai yana yin baya baya yana ja da ba yana ja da ba yana ja da ba ko manzo Allah ce Umar ba wani ne a kanka duk abin da mutum bai gane ba yin tambaya babu zai ji a kanka la ba za ne la ba za ne amma yana ja yana yin baya baya can da ka ga yaje ne kuma saboda ya san yayi abin da bai dace a gaban shi ba ba ya rinda yin azumi ya rinda yin sallah yana istighfar yana roƙon Allah ya yi mun wannan hukumi to anan darussa da yawa wanda ake so mutane su dauka shine muhimmanci na shugaba ya ba da umarni al'umma mutane in an yarda wani shugaba ne har ya ba da umarni to abin da ya kamata dan Allah da jama'ar Qur'ani da har biyayya albarkan biyayya da za ku masana in Allah da Allah zai ba ku nasara kuma manzan Allah abin da dinga bashi nasara yadda sahabai ba suke mishi biyayya ba su haka halibobin na matukan al'umma suna wa shugaban su biyayya to Allah ya al'amuran zai tafi kuma takadira ko da zai yi shugaban nan a cikin hukuncin da zai bayar ko abin da zai ce a yayi kuskure albarkan wannan jama'a da albarkan sun haɗa kanku Allah zai yabe mu sai ga Allah ya ba su nasara ta inda mu dinga ruwa shi yasa kuke ganin yan uwa musulmani musamman mu da mai kike dole ne mu yi wa Allah godiya inda Allah yake taimako mu dai mu dinga ruwa hakika labarin sahihi ya same ni lokacin waɗannan nan akwai waɗanda suka ce suna ganin mutane kamar suna billowa daga ƙasa kulkulkula hakan nan wannan kuma mara wani ne Allah ya taimake mu ba mu da ƙarfi ba mu da kayan wada ba mu da komai kuma ma da tuba da ba aka zo aka gumurbe mu kuma Allah ya ba mu nasara to Allah ya ci gaba da kare mu da alƙarfin mu yana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da hudu حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هاتم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت قد مر علي, علي أمي وهي مشركة في أحد قريش إذ آهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قد مر علي وهي راجبة أفأسلها قال نعم سليها وانا حديث كما بوهي هذا مش عدم هذا ليس وكيف تدام سعيد وانا مكي ترجمة أفركم وانا شكرا نعم وانا كرامي أفركا الحمد لله إن قدراتي وقليل يا سعمو شكرا وانا مجيوني أفركا لكي نمو وانا مجيوني أفركا لدوا أن يتعامل كما ذكر أن القرآن على رمضان أن يعتنى عليه سلم الحمد لله من كتب من كتب الجنسين يجي معلم انت حاتم يا بطل زبي حدثنا حاتم أنا كنت الحاتم الجواد معلم نديم منه كما معلم علم قراءة نهر القرآن هذا هو المشي وانا هذا هو ما ذكر شو بدأ معلم انت هشام دمر الوطن wato kuma dan zubairu an abini shi ne ke an abini wato zubairu shi kuma daga asma'u yar abu bakari ita kuma ta samu martaba da daraja na kasancewar ta sahabiya asma'u yar abu bakar sahabiya ce babanta abu bakar sahabi ne kakanta abi kuhafa sahabi ne yan uwanta kannanta sahabai ne gabaki ɗayansu tun daga kan kalimatu da ainihin zainab wadda suke kannanta ne da kuma ainihin wannan fatima aisha dukkan wayannan kannanta ne aisha matan manzon Allah kan wanda ce tsakaninta da matar manzon Allah shekara goma asma'u ita ce ba kuma aisha tana binta to ana wa aisha alkunya da umu abdullahi wani tsari a ce da ta umu abdullahi to abdullahi wannan shi dan asma'u ne da ita aisha ba ta bayi ba ba ta da amma saboda dan yanta dan ta ne ta ke ba ta kunya da cewa umu abdullahi to wannan asma'u yar abubakar tana da abin mamaki cikin tarihi wanda tarihi yake ambatawa ita ce mace na ƙarshe ko ce in ka tara mutane da suka yi hijira suka bar makka suka je madina tare da maulana rasulullah mazan su da matan gaba daya to ta ce mai rasuwa na karshe daga kanta ba wani wanda ya jira shi ta ce mata lakabi da hatimatul muhajiri ne wani muhajira daga kanta daga nan da ta rabu ba za ta samu wani mutum wanda ya jira daga makka zuwa madina ba a'a saboda Allah ya bata tsawon rai manzon Allah da baya mata albishara za ki samu tsawon rai tsawon kwanaki to ita kuma wannan asma'u yar abubakar tana auren wani gwarzo wanda manzon Allah yake ce shi ne hawarinsa shi ne zubair dan awwam zubair dan awwam hawarin manzon Allah ne shi wannan mace muka yi tarihi ga lafiya ga karfi ga rashin tsoro ga tsayi da kauri kamar ita ta buka idan ya zai abu da kafofin ga wani jahin haka irin buga wa kai na kuma wancan lokacin duk zai mutu tsakanin kafansa saboda lafiya saboda tsayi kamar mutum ya tsaya dai haka a zuwa sa keke wuce tsakanin kafansa to haka yake a wancan zamanin shi ne bai wannan da wani bai Allah suna ji suna ji Abdullahi dan Abdullahi wanda ake wa ita Aisha alkunya da wannan wannan yawo ne to kun duba kuka tsayi da hankalin sai ku ga wannan matar ta ko'ina ta ci riba ita kanta wata abiya ya inda ta haifa sahabbai ɗannanta sahabai yayunta sahabai ubanda sahabi mahaifiyarta sahabiya kakanta sahabi ya'yanta ta haifa duka sahabai mijinta ma sahabi a sahabin ma na gaba gaba ta ko ina ƙarfin doki ke na waya ba su yin ba ita ce wata rana tana ɗauke da ciki ciki yana zuwa da siga daban-daban wani sa'in mata suka zama kwaɗayi da wani ɗan nama nama da wani miya mai daɗi sai kwaɗayin nama ya zama mata mutum kuma ba kan da bai da komai bai samu damar yadda zai zai nama ba an yi an yi babu kuma da su maƙwabtanku gida ne na yahudawa sai aka kawo miya ana ana dafa nama ana dafawa daga nan gidanta tun da maƙwabtansa ne sun ji ƙamshi na tashi ta ce a tsohon ya samu abu ya samu amma ba kuma musulmai ba ne shi ne sai ta tashi sai ta shiga gida sannan ku mutanen gida sannan ku muta na na zo ku dan bani wuta dan garwacin wuta dan jiwa kunna a gida jihar za ki kuka auko to ga wuta ta ce ki ɗiba ta ce ta ɗiba ba a yi mata sani ba saboda tana tafiya ta ce kai in kuma yi ne ma manya ce ta zubar da wutar da sake da ayya ya mutu mutanen gida a taimake ni da wuta suka ce ba biya ce a ji ba ya ba da biya ba mata tayi ba ta ce in kuma kuma ne ma ninki shi ma ta zubar da sake dawowa sannan ku ne ku ya mai karbu ga gidan mu karbu ga gidan mu a kan mutane suka ce ga ta ji a ji ba nan ma kuma ba kuma ta tayi ba kuma ita ta damu ta ci nama kuma gashi tana da ciki wallahi tallahi to shi ne sai ta fito da ta fito ta tana kuka karo na uku ta ce oh Allah yi ko Allah ka yi ka sarki mai hukunci yadda ka ga dama wa Allah ni a matsayina na hukuma da nake maka biyayya baka ba ni nama ba ka tsaka ta ba arna wanda ba ku maka biyayya ya hukunci shi tana da maganar nama nan a kawo wani dalili mana da zan samu nama nan da shi da koma gida ta yi kanko ne wanda da zauna kuma an dangana saboda an yi zuwa an koma ga Allah da an dangana to mijin wannan mata makociya sai zo mai ruri da ya zo sai ce mata an gama abin su take an gama ina na wata kawo ya ce kin ɗiga kin aika wa makociyar mu ba ya ce ta ce a ban ya gaba ai hatta gudun ma za ta karbi ta zo nan ma ta ɗiba wuta ya ce ba ki da kirki ba ki kyauta ba in kina so ci wannan abincin sai kin ɗiba naman nan kin kai mata ya za ki haka kamar muguwa mace ku shigo an gida ki hana ta ki ɗiba ki kai mata tukuna inda kina so ci lokacin da ɗiba ta kai wa asmaru asmaru na zaune ko ta gaba ta bayan duniya ta kawo mata nama ta ce alhamdulillah ala aka bi addu'a na da shi ne ta ce ta samu nutsuwa wannan asmaru ya samu bakar da kai wannan fage abinda malamai suke ambata mata a tsakanin mata 'yan uwanta mijinta jarumi ne a wajen yaki yana kiwon doki to ita ce take ɗaukan abin nan manjagara ka kwashe kashin doki ɗaya nina ita ne take tsara wa dokin ciyawa biyu kina ita ne take kawo dokin ruwa uku kina ita ce take kwaba wa doki cuta wanda zai ci uku kina ita ce take wa doki wanka biyar kenan ita da take rufiya ta cike ko itace ta kawo shida kenan ita take rufiya ta sa a tsaro dabino wani sa'i ta hau da kanta ta tsare dan gunta ya gunta yan ta kwaso ta yi dako ta kawo su wata rana mata ta ta yi dakon dabino tana zuwa yana kanta sai ga maulana rasulullahi akan abun hawarsa ce wace ce wannan da nake gani kamar kuka ta wace ce wannan nake gani kamar yaya ta saboda yana auren Aisha Aisha kuma kawon da ne sai ce ya rabu da lafiya ta kauda jikinta daga hanya don wanda Allah ya wuce ta ai ta kin hau abun hawan na wannan sai kin gokin hau na kai gida ya rabu da wato kana nufin ka goye na bayan ta ce kwarai kuwa in goye ki ki hau ta ce ya rabu da lafiya ka yi hankali ya rabu da lafiya ka yi hankali sai kin hau ta ce ka yi hankali ya maka ta ciyar layi zan gaya maka dalilin ne sa wurin hawa ta ga mijina zubairu mutumin da nake ban taɓa ganin mai kishi irin sa ba idan ya ji labari wani namiji ya goye ni yau na shiga uku yau na shiga uku shi ne zai ba ta hau ba shi ne sai ta dawo gida da ta dawo gida ta ce ba mu ta labari ai ga abin da ya hau ta abin da manzon Allah amma ga abin da ta ce mini yace to ni ko ni kyauta mun ba ai tunda manzon Allah ne da zai hau yace kai din kai din gurin kai din kai din to wata amince wani mutum ba da ya taba shan ruwa ko taba shan ruwa haka ta sha ruwa a kwaliya ya zo ya ɗauki wannan sauran ruwan da ta sha ya sha daidai wajen bakinta da ya ringa dukan shi da ya kuma ne wani ya kuma wani ya zai sha ruwa kuma dan daidai wajen inda ta sa baki don me zai sa baki ne a inda matar ta sa baki to jama'a wannan ya zai sa da matar ta ka kenan to wannan zubaru dan abuwa mutum kaga wannan hikimomi da matar ta take masa wannan kuma ya karantar da mu matan mu na musulmai ku yi wa mazajen ku aiki don ku samu albarka ku yi musu aiki ku samu aljanna ku ji da waniya duk na wannan kowar Allah da suke wa mijin da baki da ga shi yau tarihi tana ambato saboda abubuwa din da kai saboda haka irin wannan kuma bai kamata a ce matan ku zauna a baya a tsere irin wannan yana hukunta kuma har yanzu wani wannan hadisan sun daga karantarwa abinda ake dangana wa musulunci ƙarya ne na cewa musulunci addini na najin na bauta mata ba su da yanci ba su da menene wannan duk ƙarya ne mata gobe suke da cikakken yanci a tsarin addinin musulunci wannan baiwar Allah asma'iyar abubakar ɗanta abdullahi ɗan zubairu shine wannan da abin da ya haɗa su da hajjabi ne ina fatan dai wato ba banza da wannan jinsa ba faɗa ne shi ba tsakanin su aka dinga yaƙi a garin makka a garin maka ma har a cikin kaba yana ja da baya da baya da baya shi abdullahi bin zuwa har yau cikin kaba ya ya dingina amma har min shi ake yi har min shi ake da jama'a ana ji ana karkashe su kamar yadda ake kashe tumakai ake hajjaji bin yanzu bayan an kashe shi kuma ya tsire shi bayan ya tsire shi ya samu uwa ya ya kika gani ya ce kwarai na ga abin da na gani sai ya kira da rukuna ya ce kuma gabana ya mun wasiki cewa in na tsohon same ki duk abin da kika gaya mun da yi ni saboda ke kowane ne ba daidai ta ce a riba ruwan da wani ni kuma wancan da aka tsere shi ne tana da abin da ya ce kuma noga annabi dama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wasu mutane shakiyai yan wuta a ɗan watan masu a gabani za su fito daga banin sakiyu wayannan mutane biyu da manzon Allah ya magana su yace akwai kazzabun wa mudiru kazzabun mun ganshi shine muktaru sakafi wanda ya dawo annabci kazzab to mudiru ko ne halakar da rayuka kuma kai ne saboda haka ina maka bishara annabi yace kai dan wuta ne a wutan ma har tana da wani lafin majin wato matsayi na musamman sai ta ce yace a bikin gane ma'anar wannan hadisi ba yan ma'anar mu biyu ta ce mai halakar da mutane ya karkashe da ce to akwai abin da aka sha bai ke da gane ba ai mu biyu da munafikina mai halakar da munafikar ai dan munafiki ne da haka muka halakar da shi da duk wannan martaba ba na da amma ya ce mishi munafiki ne wa halin kuma lafiya ce ko bai da dan ya bi shi lafiya to shine wasu ke ganin irin ayyuka na hajjaji ne irin wannan irin wannan ya ji lamura Allah wani lamura ta mishi ba to amma al'amarin wani ne ne Allah to Allah ba mu yadda za mu yi a karin wala na Rasulullah to wannan mata da muka yi wannan tarjuma nata ita ce za mu samu hadisin da aka samu daga gare ta wani wakiya da ya da da manzon Allah ita dai musulma ce amma uwar da ta haife ta mushrika ce wato kafura ce ba ta sallah to shin in kana musulmi iyayenka kafurai shi kenan za ka yanka tsakanin ku ko za ka rinka muku biyayya shi ne abin da ake zai karantar shi ne nan ya fara cewa kalat kadimat alayya ummi mahaifiyata ta gabato ma'ana ta zo gare ni waye mushrikatun a halin ita tana mushrika ba ta sallah fi ahadi quraishin a zamanin quraishawa iz ahadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yarjejeniyar alƙawari tsakanin da manzon Allah wato manzon Allah ba zai yaƙe su ba kuma ba zai yaƙi manzon Allah ba wa muddatihim da wannan mudda na shekara goma ma a abiha tare da ubanta to da ta zo mata uwan shanu uwa da da la hawla wala quwwata illa billah da rasul sai ta wasu kayayyaki na marmari da wasu abubuwa sai ta kawo wa yan ita ta kawo yan kuma ta roƙi yan ta ba ta zani shine ta zo da fatawa gaban manzon Allah fastabtat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi fatawa sai tambaya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقالت تتي يا رسول الله يا تكادن أبنجي إن أمي قدمت علي حقيقة ما هي سياسة تازو غريني وهي راجبة أهالم تنا قدئين مبات زنينا تنا قدئين أبنشن تكاو انكربا أفا أسئلها نا كربا نا بات زنين نا سادد زمنشن قال نعم مثالة قري سليها سادد زمنشن دمائي biyar ne dangane da cewa arniya ce saboda haka mutum yana musulmi ko da iyayen shi arna ne to ya zama dole ya zama ya musu biyayya in yana nema ya zama lafiya to jama'a daga nan za ku san girman iyaye ga shi wannan mushrika ce kuma an yi tibaki shi mushriki in ya mutu bai zo ba wuta kurum to amma dangane da haka annabi ya ce ku sadar da wannan zumunci saboda kada haƙƙin iyaye ya tafi ya kanta to ina wanda kuma iyayen nasu musulmai ne amma kuma tsaya ina wasa da biyayya a gare mu saboda ka yan wani sunan dan Allah da annabi mu kula shine albarkan karanta hadisan manzon Allah irin wannan don mu ji mu kwaikwaya mu yi kokari mu Allah ya taimake mu baki da Allah ya saka mana da alkhairi da kuma magana rasulullahi za mu kwana kan wannan hadisi sai kuma mun koma cikin dare gina Maryam za mu ci gaba daga inda mu ta jama'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi kowa da bukatar sa Allah ya biya maka abin da muke tsoro duniya da lafiya Allah ya kare mu abin da muke suna da yau duniya da lafiya Allah ya tabbatar mana malaman mu ci wa da mu tun da kuma malaman mu Rabbana Abubakar da sauran ainihin malaman mu liman da nayin ka da kuma da daruki Allah ta ka mu rai malamin wanda ke da lafiya malamin mu ne mu mu addu'a Allah ya yi lafiya Allah ya yi lafiya malaman mu kuma da Allah tun da kuma malaman mu tsari Allah ya kuma da yi Allah ya yi wannan da kuna da rai da kuma tare da su a wannan waje mai albarka to Allah ya gidan ku Allah ya gafarta mu da laliman gari muna mishi addu'a na musamman Allah ya bukatun ka Allah ya kara masa yunwa Allah ya jafa masa Allah ya tallafa masa Allah ya gidan masa mata ya gidan iyayen ka kuma ya gidan iyayen ya biya bukatun ka kuma Allah ya biya bukatun a wajen cikin da muke tare da su a ko'ina Allah ya saka mu da alkhairin Allah ya biya bukatun duka wajen cikin kuma da Allah ya tabbatar mu a wajen cikin gurin kuma Allah ya kare mu shekaru da ta kama na mana ya kuma gurba yana da bukatu a wajen Allah Allah ya bukatun da bayan mawaniya a kan wani rasulallah kuma yau abubuwa sun sun haɗu ga suna wanda an samu abin haihuwa ya mace an samu da suna mabaru kanu muna roƙon Allah ya raya ta shi na bin mutunci ne da yawan da baki ɗaya sannan kuma uwar Allah ya ba ta lafiya tana mura mawaniya rasulallah mahaifiyar mana ya kuma hukuma da Allah Allah ya ganda mahaifin da sauran ɗan uwan wanda ke cikin hadin da wa muna muku addu'a da fara muku lafiya da ga kwanan da kai da aka mu da Rasulullah wanda suka koma da Allah wanda suka ga don ko da ido da ido da wannan da matan su a gidan kuma baki daya Allah ya rango Allah ya rango Allah ya fara ta muku Allah ya dawara muku Allah ya kira ku a Qur'an ku Allah ya Rasulullah idan ya alƙashi wa ta'awu muna roƙon Allah mahaifin da ya koma da Allah ya rage hawo Allah ya kanta Allah ya barka muku da ɗan uwa da ɓangaren uwa da ruwa duka Allah ya kanta Allah ya barka muku a gaban Maulana Rasulullahi kuma Allah ya taimake mu gidan namu iyaye da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amaryar ka kuma ita ma muna mata addu'a da iyayen ka wanda suka koma da Allah kuma musamman Alhaji Abdullahi Muhammad Allah ya kanta Allah ya barka muku a gaban Maulana Rasulullahi wannan gari namu muna roƙon Allah ya yanke mana shi adadin kamar adadin Makka da Madina ya zama ba za mu tafi ba ta ko ina aka kawo mana hari Allah ya kame mu kuma ko da dan gari ne yake so ya mana munafinci muna roƙon Allah da mu mu zama amma Allah ya rinka to Allah ya mana maganin ka Allah ya mana maganin ka mu ya Allah ya sa mu zama lafiya kuma ya ba mu abin da lafiyar za ta ci ta sha da yin kura kuma ya buɗa mana kofofin arzika zaman jama'a kudu da arewa ya kiyaye mana Allah ya kiyaye mana kunci ya raba mu da fatara lazima dan albarka manzon Allah ba ka ni da duniya da lahira Allah ya raba mu da yanzu dan albarka ma'aikin Allah marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ya zanzu Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya Allah mu da Rasulullahi sannan muna roƙon Allah dukkan ma'anar kowa yana da buƙatu abin da yake damu masu shi kuma ne kawo kayan kuya mata addu'a sannan ba ta nuna da na Allah ya mu faru da ya mu faru Fatima Allah ya ta Fatima Allah mu an da mata na jin jawabi ka wa ta na yin jawabi ka wa da ma kuma wa ta na ba ni na kuma wa ta ya da ne ba da kirani ina ba da kuma duniya ta sun wa da wani da ne da ya ma ni kun wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya